الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والأحجار العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المحكم واستعطفي بنظرة تاتي لنا بالضر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا يا أمة في إيماني أنفقوا من طيبات ما كسبناكم ما كسبتم وبكذا تذكر ku fitar da zakka daga kyawawan abin da muka baku sai yi ba su ne ya ce jiyar ma da sarto ku fitar da zakka daga kyawawan abin da ma da sarto abin da kuka nema na sana'a ya yi zabi na amur ya ku muminai an fi ku ku fitar da zakka min tsayyaba ma da sarto daga kyawawan abin da kuka samu jihadu ma ka sautu kyawawan abin da kuka yi tsoruri a bayyin a bayyin guna aljauda bayyin nan yana nufi kyakkyawa li'anna domin an shiku dalla ala annahu halal ya shirye da cewa cikin dukiyar ku ta halal kai barawo Allah bai dora mana ta ba an fito ku ciyar min tsayyibati ma da sabtu daga kyawawan abin da kuka nema na halal. Fawakiya, ka ga yawon Allah ma'ala min tsaye ba su ma da fattu, ainihin ciyariya daga kyawawan sana'a ku kudin ku na sana'a ku fice da zaka. Idan ka fata kan insan idan mutum zai yi zaka ya tasarja ku min almalin tsaye, to ya ba da sadaka daga dukiya ta halal, dukiya kyakkyawa. na biyu wajen ma a kajina da kurmin al'adu an ku ciyar daga abin da muka fitar maku daga cikin ƙasa min al-kuhudi ƙwaya hatsi ke nan gero dawa masara alkama shinkafa wasu ma da ɗan itace da bilai wala ta yamma bulkadiza kada ku nufaci mummuna minu na sadaka ɗin nan shi ne minhu min ma ta tasadduquna wala yamma bil khabitha kada ku rubaci ko ko ma bayan abu minhu na abin da za ku ciyar tun ki ne zan ci shi za ku ciyar saboda walastin da akhiri ku ba za ku karbi mummunan abu ba illa an tumni dubi sai yan korin mai ni shi da karahi ya tukum la saboda tsananin kyamar ku ga mummunan abu kada ka zo ba da zakka ka ba da haram ko ka ba da mummuna wala muku sani Allah ganiyun ko ba ku yi zakka shi da Allah mawadaci ne an na buƙatu ku gaban ciyawa ku hamidun kuma abin yabo ne الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر shekan fa yana ba ku tsoron talauci kun ka ba da kaza za ka yi talauci shi ne ya ɗiga kuma fada yana tsoratar da su in kula kyauta talaucewa ba ku in ta saddatu in kun yi sadaka shi ya sa batun teku da kula da fito wa ya muku shekan yana umarnin bil fahasha da yin ruwa bil bukhul kullu fahasha bil qur'ani duk inda Allah ya faɗi fahasha ba duk Qur'ani ne ma'ana azzina duk inda Qur'ani yake fahasha to yana nufin zina illa hali nan kan ba zina ba bi ma'ana albubu nan ana nufin ruwa duk fahasha cikin Qur'ani da shi amma wa yaro ku bil fahasha shekan yana umarnin ku da rike dukiyar ku ruwa ku wallahu ya'idukum maghfiratan minhu shi kuma Allah yana alƙawanta muku gafara daga waje dai alal infaqi in kun ba da dukiyar ku lidurudukum za a danka da zunuban wa fadlan Allah yana alƙawanta muku samun falala rizqan arziki halafan minu wanda yake zai mai abin da kuka bayar Allahumma asi limun fikin halafa Allah mai ba da dukiyar shi ka bashi bayau wani mun suke talaba da rikewa ta hana shi da hasara والله يلقوا مغفرة منه الله يلا القول كان قسام غافرة تزنو بين الوجه على الإنفاق ينكنشير ومثلا الله يلا القول كان زي باب والأرزق خلف منه ولا زي ما يعرف كباير كما كان كين كان أسكي ويلا توه شوفوا من وجهك بسيرا ما أسكي ما بسيرا والله الله واسع ما الوجهين عليهم مثلا بالمهم فتنا بين الأشياء وبالمهم تيجي كوالد الشيء إذا عظم الإنسان شيء يبين منفكر أبين لا أشياء إذا عظم الإنسان شو يجي إذا كنت يمية على إخراج الصدقة عليه بعد الزكاة والصدقة قال الرسول ماذا لا يجي لا تخرج الصدقة فذاك في تلك الزكاة والصدقة إلا بعد أن انتزعك sai ka kwace hannunka ni yadda tafi da shaitanin daga hannun shaitan saurayi والصدقة صدقة إذا خرجت أنت بتوبي يد المتصدق daga hannun mai sadaka da kuru kan ba da ta wannan kalmoba sadaka kuntu qalilatan fakasarta ina yan kadan kayo rijali kuntu sabiratan fakasarta ni ya karama ce ka mai da ni babba kuntu fani ya kan fa afkaita ni ni kararra ce ka wanzar da ni kuntu mahmudatan fal ana bakitu laka harisa da ni ake gadi to amma yanzu na zamo ni zai yi gadin ka wa kuntu aduwan da ni makiyanka ne fa a ban da to sukan taso kuntu sadaka kin sadaka tanzu ko tana magana da hada da kalma da kamta da kalmomin nan biyar kabla an tafi da ila miskin kafin ta kai da miskin kada kalilatan sai da ce kadan ce fasara kasiratan da kabayar shi ke na tayowa kana sabiratan kankarwa ce fasarar sabiratan ta koma babba kana farusa da da ita ake gadi fasarar harisa da yanzu ita za ta gadi ba kana fadiya da tararra ce fasarar fadiya da yanzu ta zama wanzanta kana aduwan ita dukiya makiyar ka ce ita makiya ce gare ka fasarar habiba yanzu ta zama soyayya yuti da hikmata man yasha ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة Allah yana ba da ilimi mai amfani an ce mai hikima ilimi mai amfani al-mu'addi ila al-amal dan zai kai ka da kyakkyawan aiki Allah yana ba da hikima ga man yasha wanda ya so wa man yuta hikmata duk wanda aka baiwa hikima فقد أوتي خيرا كثيرا أما جاء الخير من يوى بمسكنه من السعادة الأبدية saboda zai koma ga arziki na har abada fa hikimatu abin da ake ce mai hikima a da ilmu bil qur'ani Allah ya baki ilimi amma na qur'ani al ilmu nadir kuma shine ilimin da zai amfane ka gobe kiyama fa al ilmu nadir haythu dhikra bil qur'ani ilimi mai amfani da kaga ba cikin qur'ani يكون معناها معنسة مواعظ القرآن أما كيف ينوى أزوزة كيف القرآن وسنة رسول السنة وزارة رسول السلام والأمر للآخرة سننك أيدي الله هو ما تنبو بكيامه إذا من شاء الله هذا إذا من يقول شوانا أكو وسبب القرآن وشين القرآن يتبع جاد أنه خير كثير الخير لمن يوم بعد ما كانت الدنيا كان كمان تاريخ الدنيا وما فيها لعلك يسكنك قليلا تدني والعلم إلمي قليل تكرني بهذا أما تقول أن كنت نجد الله سارة كثيرا في ذنب الجوع والذي إلا إنه قليل تؤمن الله أمن الله يا أنت تنكرن لا نعلم نهايته أبدا نبام يقال الشيء ها أبدا بل يوم وما يذكر بامي وأذنتها إلا أولي الألباب سوى أبوتاهم كلهم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة duk abin da kuka bayar na zakka ko sadaka a wadannan min nazarin ko abin alkawarin da kuka alkawanta na nazari kawo kai su inda kun cika inda Allah ya alamu Allah ya san shi bai jazi kuma alai zai muku takayya kai ne min ansarin wani mai kare ko ma babu shi da zalimi da zalimai yan tuntun sadaka da bani aimahi wa yan tukuwa wa tutar wa tutu halkuka فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله لما تعملون خبير إن تبتوا الصدقات إن كنت بينت صدقوتي النوافل لا بالبر mutum zai alkhairi a baya salaha gare su gobe wanda zai bani ko tuttuka ana roƙon kowa yanzu kuma ka sa layi za ka bani kyauta Allah ya kuma ni imani ba ta za da wani kai in za ka yi zakka ka ba da sanarwa gidan rediyo ka raba kuma layi ni ma sai a yarda wa bayyana da ita ma dalla da abu wannan abu amma wajen tukuha da za ku koye dai wa tutuwar fukara ku ba talakawa wa haifar da ya saka kai gare ni duk yarda ya hada ga bayyana da ita shau yake a sadaka su sadaka tari sadaka duki in kare faridatan in zakati وكان الشخص مبتلا به والذي انا كويس الشيء فيظهرها يبين تذكر اثر كده راديو افضل يا توجه الله لي اخفاء هذه الامور لما يتنسون بين الذين يجيرتوا من الابتلاء لا يكون وإن لم يكن كذلك إذا ما ذكى بك سرقة شيء فهو باب الكويس فيصفاؤها يقول خير جزاء الخير ولقد رأكم من سيئاتكم وذاب كان كريم مياكم أيكم ذاب كان كريم أيكا غبركم والله على خبير مجد سني بما تعملون لابدكم كأيك جوا لقد سيدنا علي الكرم الله وجهه بجزء كلمات سيدنا علي ما قدار بهاي مغنى الله يجرم مفوت سر كلمة كلا صلاة في مناجاته مع الله أبرنا غانا وجه الله وصلاة في الهجمة uku hikima ne wata latu fil adab uku ilimi ne na adam salatu fil munajat uku wanda yana ganawa da shi da Allah wa kuma yana ce ma Allah ka fani fakran an kunta ni rabba ya ce ni girma Allah kai ne ubangiji na da za ka bai wane ne ubangiji ka in ce Allah wanda ya isa girma cewa ni Allah na Allah ba gunki ba wa kama ni ya ishe ni girma an kuntu laka abda ni kuma ni abbawanka ni ne da ba kowa ba to in kace ya ibadi to da ni kake ina cikin su da ni ai wannan da ni girma wa anta kama uhibbu Allah kai kana nan yadda nake so ko da Allah ka sayya ni kama uhibbu kai kuma yadda kai kake so hada fi munajati wannan cikin munajati sai Allah wa salatu bin wa salatu bin hikma uku hikima ne qala ali karram Allah waja iman kulli insanin ma yusin daraja kowane mutum aikin da yake yi mai kyau daraja ka bi kake yi mai kyau ya ka kima kake yi wa ma halaka man arafa qadra duk wanda ya san girma ne bai halaka duk wanda ya san kima shi ba zai halaka ba wa man arafa ma qadra wanda ya san abin da ya ta san bawa hana alai ma talaba abin da yake nema zai mai sauki yana yin sallah ko raka'a nawa saboda ya san abin da yake nema wa qala fil adab cikin adab ya fada an fi ala kulli man tuhi ka fara dukiyarka ga duk wanda kake so duk wanda kace ina son wani to yi kokari ya zan kai ka ba shi abu naka shi ke nan ka aka aliru sai da baki an mai gida ne duk wanda kake kana so ne kawai ya zan kai ka ba shi to in ya kai gaba shi to kai an sarki shi a talaka wanzaban sannan kai kai kokari ka wadatu an kulle mata duk wanda kake so to ka wadatu ka bari kaya dai kakka yadda idan kai tsone mu abin da yake samu duk abin da yake samu ka kauda kai wanzaban ka wadatu an kulle mata duk wanda kake so to ka ce ba ruwa na da kawai shi ke nan ba an da biyu shi ke nan kun zama lai bai yi gaba ka yi shi ba amma ka ne su tsone ma yanzu haka da inda inda ake nan ya yi ka a yi kokari ba ruwa da kaya ne shi ke nan kun zama lai ba an da biyu ba ka yi shi ba bai yi ka ba kai ma ka zama ba wata da sannan ka kaskantar da kanka ila wasu da mutum duk wanda kake so to ka kaskantar da kai ka girmama shi to ka girmama shi fa an ta asiru ka zamo bawan shi da ya riba shi sai ya je ya zo idan ka gane ta zai dawo ya fasara idan ka ce ni na wadatu idan ka wadatu alil insani ga mutum walau balaga ma balaga ko ni ba kai shi ba sai Allah ya taimake ka kaya ne ba su tsone ma ido ba fa'al da rajiyu da kai da shi fitar don bai ba ta tare ba kuma kayan shi da tsone ma ido ba wai ne tsarsa yayi in ko ka buka zuwa ga yan kaya ne don kana so ne kuma kaya ne su tsone ma ido fa'al da rajiyu ka koma bawa ne da ya riba ce wa in an san kai yayi to in ko ka kyautata ma masoyinka fa'al da rajiyu kai mai gida ne to kai tsori ka zama kai an mai gida sai ka zama kai ne tsarkaci ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من شيء فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم شريعة باطورة بطورة ليس عليك هداهم شريعة باواجبي بشي كنتا سبب نزول هذه الآية دليل تقبل الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي أمسك السرقات ومساكين الكفار يسلم كويك الزكاة كذا كفار مسكينا تلكا والكافرين كويك الزكاة تقبا تلكا والكافرين سيكون مسلمتا هذا السرقات سرقوا يسلموا لا تأتيهم باكر ومسلموا إلا من المسلمين غير المسلمين kaga lau an saka da musulmuna da musulmi za su rika sadaka cikin sadakokin su da kansu la'allahu kila talakkawan ka da ya tsaruna kaga za su mamuna da islam da musulunta wallahu bi annahi yaqul shi ko Allah shi Allah kowa bawan kowa bawan shi Allah shi a miskinan nan na kaza su ba ku ba su kakkuri ku ce sai in sun musulunta a'a su ma bayina ne kuma ba ku sani ba nan gaba kila su musulunta bayina ne laisa alayka huda ba mu dora maka sai ka shiryar da su ba lasta alayhi bi musulunta inda ma an ta mudakkir ba mu dora ma ba mu baka fawa ba ta kowa sai imani da biya rasulullah kai da abin da muka saka wa'azi laisa alayka hudahum shiryar da mutane zuwa shiga musulunci ba wajibi ne ne kanka ba inna ma alaikal bala'u faqat ida risala shi yawa da bakan ta kawai walakin Allah sai dai Allah ya hadi man yasha shi ke shigar da wanda ya so hidayar da shiriyar sa ila dukhul fihi zuwa shiga musulunci wa ma tunfiqu min shay'in min khair duk abin da kuka ciyar na dukiya na sai dukiya wa ma tunfiqu min khair abin da duk kuka ciyar na dukiya bari an fusukun kun yi saboda kawunan a sadaka zakka laifin lilmuci ba miskina sai za ta umfana ba ba inda ma iya da kuka sarki kai ba da ka ba da zakkar ai za ta umfane ka don za a ga abun ka ranar mutuwa amma sun fi kuna in na kira wa lilla amma sun fi kuna ba ku ciyar da wani abu ba wanda kuke neman ladarsa shi ne ba sun fi kuna ba ku ciyar da dukiyar ku ba in laftira a wani yadda sai da neman yadda Allah na gaye ba wani sa ba sun fi kuna kairin duk abin da kuka bayar na dukiya ruwan ku ilaikum za a cika muku da za a huta sakamakon shi wa antum la tuslamuna min shay'an ba a tawaye muku komai da gaskiyarsa lil fuqara alladhina utiru fi sabilillahi لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل احيانا من التعصب تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء أي الصدقات زكاة صدقوتي أنا أسمع أباريشا للفقراء أبا تزكاوا الذين أوتوا في سبيل الله waɗannan da suka ɗaura rayukansu don ɗaukaka addinin Allah a yi hukumu fi sabilillah haba su aku dau waɗanda suka ɗaura suka ɗaure kawunansu alal jihadi ya ki kau wa ma'aru sufa wanda ke ma'aru sufa wannan da daga da ke cikin masallacin manzo Allah kana da iso shugaban su Abu Hurairah kanu sun zama arba'a ne a cikin minal muhajirin mutanen Makka muhajirai su ɗari hudu ba su ce ba su yawa suna nan saman kakalin na masallaci a wani kofa arzan ruwa ku zau sun dakatar da kawunan su da ta alwai ƙwa'an don kai a ƙwa'an da wahayi ya sauka suna su haɗe shi da manzo Allah ya magana sun haɗe wani kuma da ma'a saraya sannan suna zaune abinda suke jira manzo Allah ya ce a fito a je yaki ba sai manzo Allah ya ce a je mun wawa da bawali a su ɗari hudu sun tsaya don wahayi da haddace maganin annabi da ya annabi na son a aika wasu yaƙi to ga su ya rasu da lamun ba da kawo ku ga Allah irin waɗannan abubuwan da su la yasabi wala darban fil ard ba su da ikon tafiya a cikin ƙasa da tijara ba su iya saye da sayarwa Allah bai sa su ba wani ma'aji ba su iya neman abin da za su ci da shi mu ne fil jihad dan sun shiga su da yaƙi ya zuwa wani jahili wanda bai san su ba ma aljahil bi halin wanda bai san halin su ba yan su in ya gan su zai rike su agniya a mawadata ne dan da su tabbata min ta'affur saboda kamun kai amma ko jiji ba su ba min ta'affur saboda kamun kan su shi ma wuti wuti musulunci ko kuma ana su'ali daga bane roƙo tarihu ya ga abokin magana kana sanin su da simahun da alamunsu mina tawabi sun kaskantar da kai tawabu ba su da kowa wa asalin jihar amma kuma za ga alamun wahala da dukkan masu wahala la ya tsaru nan na da shayar ba su roƙon mutane komai ba ya ga hakuna ilhaban balle su naci la su ayyam asal babu roƙo a wajen su aslan bautan ba sun fi kodin khairin duk abin da kuka ciyar na dukiya fa inna Allah bi alim Allah ya san shi fa mujadil alayhi zai sakayya الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم ولن يتيت دوشيهم بالليل سوشيهم شندري والنهار سوشيهم جرانا سرا su ce koye wa daliyatan su ce bayyane da da bin sai da alin da abi talib ita ma ta ga bin sai da alin da abi talib karamallahu wajha istada nafsuhu ya ba da kai ne ba da go fa amina ya je ba da go kullun nahari jo da dai ta baji talaka ne bai koyi sai ilimi da sanin Allah amma abin duniya babu shi wata ramadan Allah ya shi kwanci kasa shi fida ma ba ya da annabi ya sa kawai shi ya taɓa ya kan mutu kawai shi ya ce kuma ya aba tura ka shi a kai baban ƙasa saboda yanzu ba zai kamar shi a uban ƙasa ba ya ce ba wani abu da rika alfahari da shi a bayan ƙasa irin wannan suna da annabi ya ce ma abu tura ku cewa saboda tsananin talauci sai na aliyaje ya kai kai ne sufani ya ba da kai ne ƙwadago ila ba ba ni ba da wani gudu falamma a kan da dare ya yi a kan suka biya shi suka ba shi arba da jara'in jirage hudu kasar da kafin jirhamin lailan cikin daren nan ya yi sadaka da jirage wa bi jirhamin nahara jirage jirage wa bi jirhamin sirran jirage guda ba wanda ya gani wa bi jirhamin alaniya jirage guda kuma gaban kowa faƙalar Allah sai Allah ya ce allabi na yin tukuna umaru waɗannan da ke ciyar da dukiyarsu bin zai da daddare wannan hari da rana sun da koyo alaliya da bayyane falahum ajo suna da ladar su inda rafin wajen ubangijin su wala hukun alaihim ba su da tsoro su wala ya faru da ba su da ciki allani na ya koyo da riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون الذين يأكلون الربا waɗannan da ke cin riba baki da ruwa ya kuma waɗanda ke karɓar riba menene riba ruwa ziyada shi ne ka ba da kuɗi ka ce ranar biya sai in za a yi ma ƙari ya zo ba sai yana neman bashi dubu goma ka bayan sallah da kwana uku sai ka ce in za ka ba da dubu sha uku to ya mutu wannan sha uku uku da ka ansa shan hanci ne riba ne amma ƙari haramun ne sai mu'amala ta wajen mu'amala da rubuni da kuɗi wani kuma ci ko kuma abinci wato wajen biya da sai ya ƙara ma tiya tara kadar shi da wajen gwargwado auna ajal ko kuma mudda zuwa lokaci kaza ka bani sai ka ce a gaskiya ban baka ka bani domin gwamnati abinci na ya yanki zuwa yaushe gobe ko lili gaskiya sai an je bayan sallah a an je bayan sallah da sai ka kara rinci a biyar da kake to waɗanda ke riba la ya kumuna min kumurin subhanallahi ba za su tashi ba su fito a cikin kaburburan su illa kiyama sai tashi za su yi tashi irin tashi kama ya kuma da biyar da kama ku shi da irin wannan da shedan ke bugu min al-masjid na shaba min al-dunubi shine farfadiya duk wanda kaga ya fito cikin kabari ne yana wato yana farfadiya to masu riba ne a duniya duk mai riba ranar kiyama kabari na budewa yana tashi zai fadi fat ya mara tafiya fat ai ko ka san ba lafiya wanda zai je wajen hisabi yana faduwa sunna ka ba ta kafin da shi la ya kumuna ba za su fito ba su tsaya ba za su tashi ba min kuburiyar daga kaburburarsu illa qiyaman sai wata irin tsayuwa kama irin tsayuwar da Allah ya taɓa kwata wuce nan wanda shaidan ke gudu ya kuma yake tsayawa min almasu saboda shafa min albidu ne hauka ta kama shi zalika Allah ne zo da bihin farfariya da ta saukar masu bi Allah bi sabali Allah saboda su ƙaru banda riba suna cewa innamal bai'u mislu riba ai saye da sayarwa sai yake da riba harama zaru riba Allah ya haramta riba wa qalu suka ce ai man ba'a duk wanda ke saye da sayarwa la kuka da kuma da riba dole ya riba wa hada min aksu tashkil wannan yana daga aksu tashkil wa mutum wa hada Allahu bai'a Allah ne ya haramta saye da sayarwa ka je kasuwa ta sati sati ka je abu ka sayar ko ka je kano ka so abu ka kawo nan ka sayar Allah ya halatta saye da sayarwa ko kuma ka shirka ɗayan itace ka je gadi na ka ɗebo ka sayar saye da sayarwa wannan kuma riba Allah ya haramta riba Allah Allah rabbi alaihi ya mai mutu da rabi ne huwa a hannun bai a Allah dai ya haramta saye da sayarwa amma wannan ramar riba ya haramta tsari ranar biya kai mai burin sayo ta yaya lafiya wai saye da sayarwa na kan riba haka yake yadda na kan riba a yi ma tsarin kuɗi ko tsarin abinci wannan magana banza ne amma ja a hukumar da sun rabi wanda wa'azi ya zo mai daga ubangijin zaman ta ya bari alaƙari ga barin cin riba falahu ma salaf ya ci biyu ba salaf abin da ya gabatar kamar na haika tun a hana falahu shi ke nan ya ci banza Allah ya yi wa mu lamarin sa a cikin rangwame idan Allah yana ga Allah wa man ada amma da yau duk wanda ya sake dawowa ila akalihi ya ci riba mushaffihan lahu bil bayyi ya kamanta shi da zai da zaiwa bil kisti a wajen halatti فأولئك أصحاب النار والنعم الجنة هم خالدون ما استوى لجهة السجود يمحق الله الربا ويؤتي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم يمحق الله الربا ألا ينعشى في البرد كل الربا وفي المزية أيضا ya kore maziya kuma da Allah cewa Allah yi yi kisan riba yana tauye dukiyar riba wai bi hibu da sadakati yana tafiyar da albarkarsa wannan yana ba da kuɗi dubu ɗari ɗari yake ba wa bashi ranar ɗaya a bashi dubu ɗari da goma goma wanda aka ba miliyan ɗaya ranar ɗaya zai ba da miliyan ɗaya da dubu ɗari ai ka ga hankali kamar wannan shi bai samu kuɗi to wannan bai samun dubu ɗari ɗari da miliyan ko dubu goma goma da dubu ɗari ko dubu ɗaya ɗaya da dubu goma to in ya gama an san Allah zai ɗebe mu kuɗin albarka wayan sun sadaka ya daɗa dukiya ta sadaka shi ko wanda ke da dubu goma sai ya ɗauki dubu uku ya bayan kyauta to shi ko iri ne ba a ba a duka shi duke shi za ka yi albarka wayan ne ha Allah zai daɗa da shi da lokacin sadaka Allah zai ƙara dukiyar sadaka ya daɗa ta wani bayan ba tawaba sannan kuma ya nunka ladarta a riba ita riba ya hau tana shafin albarkar dukiya sun mai hari sannan duke ta koyi wa sadaka su ita kuma sadaka ya zido haza Allah na ƙara ta wani za'ifa haya nunka ta ko za'ifa haya nunka ta Allah Allah la yuhibbu baytan kullu kaffarin dukkan mai yawan kafirci ma'ana zai mai azaba ita hanyar riba wane ne Allah bai so kuma kafiri wanda ya halatta riba kafiri addiniyan mutunan banza fajir mutunan banza bi aklihi an ce mai mai yawan laifi saboda yana cin riba bal du'atu Allah ma zai ne azaba إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا waɗannan da suka yi imani wa an salihati suka yi aiki mai kyau ba imani wa qawun sala da suka tsaye da sallah uku kenan wa atu zakka da suka ba da zakka shikenan lahum ajrun suna da cikakken ladan su inda rabin wajen ubangijin su wala khawfun alaihim ba tsoro gare su a nan duniya ba su wala ya nuna ba su bakin ciki a lahira ta kaddara da su a irin wannan aya ta gabata يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا كما في إيماني اتقوا الله كنتم من الله وذروا ما بقي من الربا كبرتم أن يسور الربا إن كنتم مؤمنين إن كنتم ما تزكي في إيمانكم في إيمانكم فإن من شأن المؤمن yana daga sha'an mumini imtisalu amrillah kama umarnin Allah nazarin wannan ta sauka ne da mata da babu sahaba lokacin da wasu daga sahabbai suka nema ba da rai an yi hani ba ribar a ba su kuɗin su na riba kare da wukan wanda sun bayar kafin hari yanzu sun ba da dukiya don a yi masu tsari to Allah ya hana ba yanzu sun kai ba ko aiko shekara uku na ba wani dubu ɗari na shekara don goma wani ina cika dubu goma ne da Allah ce ku bari wannan ma dubu goma ku bari fa in lam taf'alu idan ba ku aikata ma umurtun bihi abin da ake umurnin ku da shi ba min tarshi kuma ne ba in ba ku karɓar ne ba ba fa da ne harbi ku sani ku sakarkance fa da ku zama sane da harbin min Allah Allah zai yake ku ku zama sane da yakin Allah wa rasuli manzon Allah zai yanke ku fi tadilu akwai wanda wani shiridu mai tsanani da hungare su wala ma da nan da ta sauka karu suka ce la mutta lana la yada lana bi hannu wallahi ba mu da hannu da zamu yaki da Allah kama wanda ya tashi bai riba Sudan Abbas ya ce duk mai riba yana fitowa kabarin sa yana cikin farfadiyar nan kawai sai mala'ika ya miƙa mai fari da baka ce su an shiga kayan da za su yaki da Allah. Haka ban kai ji. Mutum ya wani ya taso an shi ga gudunmuwar makamin da ka shirya yaki da Allah dai yau za a ga Allah. Shi Allah to yau zai so a gan shi. Don ka isa sai ku yaki. Ba ku san ba su ne. Bayan tuntun in kun tuba falaku mu mutu amwaliku. Uwar kuɗi ya halatta gare ku. Ku tura amwalikum uwar kuɗin naku la taslimuna wala tuslamun la tazlimuna ba ku zalunta kowa duk ya da ku ce ya kara muku wala tuzlamu da ku kuma za a zalunce ku ba bilatta a rage muku wani abu وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وإن كان ذو عسرة شيء يجب باشي ولا أجد باشي شيء غريب وإن كان ذو عسرة إذا ما أبوتي أنا تلوتي لي فنظرة أدن صورة على إلى ميسرة zuwa lokacin wadata wancan sadaku amma ku ce kun yari wanda ake bi bashi ya kasa abin biya ku ce kun yafe ku yi sadaka da abun kai wanda ku ya ta alkhairi da ku idan kuntum ta'lamun to in kun san ya ta alkhairin fa alu ma'aikata fil hadith man amdara musiran wanda ya saurara ma talaka kada bi da bashi bai da ka dan saurara mai awwaza alu ko kuma ya tarya mai ke mewa da na yayi ba azallahu Allah Allah zai mai irwa fi zubi irwa su gobe kiyama rawahu muslim wata mu yawman turja'una fihi ila Allah kuma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun shawai shawai ya ce karshen ayi da ta sauka sun Buhari aka an tafa ba sun ce da ja Allah Allah aka ce ta sauka kan kaza wasu ka ce ayyuba akmaltu lakum aka ce ta sauka kan kaza shi wace amma hakika ayat da yake daga ita wahayi bai sake zuwa ba jibril ya zo da qur'ani don tsakanin ta daga to annabi ta kwana uku shawai yadda ya karbar da sura ma ayat kamar kana yin ta'ziyar manzo Allah da Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani yini da za a mai da ku ga Allah an kai da manzo Allah an bai da mutane da Allah tun da ba da manzo Allah ko sai dai Allah ya yi ba magana ka ruga ta wajen manzo Allah wata kuyawa ku ji tsoron wani yini yana nan zuwa turja ula bihi ila Allah za a mai da ku a cikin yinin zuwa ga Allah turja bihi ila Allah wa huwa yawm al-qiyama shine ranar qiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat za a tuka mu kowace ne ake ta min khairin wa shar alkhairin ko shar wa la yuzlamun ba za a zalunci halitta ba bi nafsi hazana a rage masu lada guda auzi ya rage sai ya ko a ƙara masu mugun abu guda. Ya ayyu allazi na amanu ila tadayantum bi dayni ila ajalin musamman faktumu wal yaktub bainakum katibun bil adl ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق الذي أنه ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسعوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أفضل عند الله وأقوم للشهادة وأن ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة غادرة تثيرونها بينكم وليس عليكم جناح لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ita ce aya mafi tsawon alƙur'ani yadda ka zama mafi gajarta da ittifaqin malamai sun manazar ya ayyuhan ladina amanu kuma tana da ahkamu wanda za a ji abin da ya shafi maganar bashi abin da ya shafi jingira abin da ya shafi kirada abin da ya shafi tanani wanda ga wasu kamar tanani mai shaukar nan guda bakwai karfa shi bikin tana da ahkamu guda hamsin ya ayyuhal ladina amanu ya ku bi imani idan tadayantum idan za ku yi mu'amala bi dainin tabashi idan ciniki ya kullu tsakanin amma ya hada da harka ta busaye kuɗi harkar bashi kasalamin kamar salami wa karbin ko abin da ya shafi kiraba kashe mu raba duk abin da aka samu yadda da aka yi da manzo Allah da sai da Khadija in ka ga abin da mu kullu tsakanin su wanda ta samu ta shi ake ce mu kiraba idan ka ga yankin bilaini idan kuka shirya mu'amala ta bashi sanadi ko kiraba ila ajalin musamman zuwa wani lokaci abin ambato ga dukiyata za ka je kai fatauci a je a sai dabbobi a juya daga nan zuwa goma sha uku watan zulhijja yanzu mutane na buƙatar dabbobi tun daga shanu na jajibiri bayan ana buƙatar raguna ana buƙatar awaki wasu na buƙatar jajibiri da rakun mama ga miliyan goma a je zuwa sha uku ko sha biyar ga watan zulhijja ku ce a zo ka dawo da miliyan goma duk abin da aka samu za a kasa riba duk kai rabi ne rabi fasto huu ku rubuta idan za ku yi mu'amala to a tabbatar da ayi rubutu istizaqan saboda kullu alƙawarin ko amintawa wa jab'alin niza saboda a tunkula jayayya nan gaba kada ya zo ya cewa wallahi ni miliyan da kuka bani a rubuta ni wani kada ba ni wani ni na karbi kaga ba na karbi miliyan goma kada kai ka zo ni wani na ba wani kai da dawo a ni wani na karbi miliyan goma rubutun hannun ka ni wani na karbi miliyan goma in ka gama sai ya sa hannu cewa lallai miliyan goma na magana jayayya ana zuwa in ce maka miliyan takwas ne sai da goma ta kaza katibun katibun dai wanda zai rubuta bashi bai na kun tsakanin wani ya bai na kun katibun bil adl bai rubutu na adalci wani ya tub ya rubuta kitabar dai littafin bashin nan na mu'amala bai na kun tsakanin bil adl da adalci katibun bil adl ko katibun maru bai rubutu wani ya tub ya rubuta littafin bakin nan bai rabu tsakanin ku bil adl ya rubuta da gaskiya yake ka bane a wajen rubutu la ya bi su tilmal kada ya kara kudi wal ajal kada ya kara ajali an ce sha biyar ga watan zulhijja watan goma sai je a ce shi wani sha goma sha biyar ga watan goma kawai ba a zo jina ne shi oktoba ne ba watan zulhijja ba ko za a kwanta wata ɗaya ko watan watan watan goma watan zulhijja dan watan goma na oktoba a rubuta ne kadibun wanda zai rubutu wala ya ba kada ya yi hanyar tuma shi kuma ya rubutu wanda aka sa rubutu kada ya yi rubutu ya za su yi yana yayin an kira shi da rubutu an kama Allah ba yadda Allah ya sanar da shi kama matsalar ba yadda Allah ya bibita jirgin kitaba wada shi ya rubutu wada zo da Allah ka rubuta da sunana ni wani na karbi miliyan goma za mu yi kiraza to kada ya wala kan ya ce gaskiya shi bai rubuta shi gaskiya ni yanzu ba ina ni shi da rubutu har da ya ba shi wani abu ya ce shi daga nan goma ce an shiga shi ne katibin mai rubutu wala ya kada ya ki anyar tuba ya yi rubutu idan bai yi ne ya kama Allah mu wanda wani Allah ya zama da shi fali ya tuba ya rubuta mana abin da nashi alladhi alaihi haq wanda ake bi bashi in bashi ne ni wani na an shi bashin wani kudi ya zo wani miliyan daya shine alladhi alaihi haq wanda ake bi bashi wani yumlin shi zai ba da imla'i ga marubuci ni wani ni zai na karɓi miliyan ɗaya hannun abu to ni zan bayar ba abu zai ce wane na ba wani ba ni da na karba in ba ni lahi alladhi alayhi alhaqu wanda ke da bashi kai ne wani yamin ya ba da shifta ga alkalin mai rubutu ya da wani mashuru alayhi dan shi za a yi shaida kai ne fani turu har ya kuci ni ya ulama don a iya sanin ma alayhi ni a kai ne wani sanin la rabba shi ma yin tsoron Allah a wani da fi da zahiri in zai ba da cikka ni ware na karɓi miliyan ɗaya kada ka lura da bai gani ba sai ka ce dubu ɗari tara shi kuma bai iya rubutu wancan kawai zai zo ya baka hannu to duk da baka hannu dubu ɗari tara kai tsoron Allah kakka dauka daga an bugo mai waya ni wani na karbi dubu ɗari tara ashe miliyan guda ne ka ji tsoron Allah wala ya fasiru shay'an kada ya tauye wani abu daga cikin kuɗin nan da ya karɓa ba shi wala ya fasiru shay'an kada ya tauye wani abu mini daga kuɗin nan da ya karɓa bai kana ladhi alayhi alhamdu shi wanda ake bi bashi ba ake shi ne ba da illahi ba in ya zama safihan sahu ne wanda aka bi sahu na mubartiran mu'annabi wanda bai san ciwon kai shi ba wanda yanzu na an bashi miliyan da ke cewa dama akwai wata waya ta dubu da biyu ne ba sai na sai akwai shakka yanzu da Australia nawa take ban sai mita a Australia 160 take akwai takalmi na dubu hamsin yau wani hotel ne babba canzan kwana in yi nazari na kai da su wani da ya jaɗi hotel canzan kwana ɗaki guda a yi mafi oda abinci na dubu ashirin kai ko da za ka wayo bayan kwana uku sai a gaishe layin kuru cikin wani mutum ya gaishe da mufassir maballaci da wannan shari'a ba ta laka yi ba wai wannan samu ne na wannan a wanda bai yi kiman da zuciya a wata yi ba ko kuma mai ya zama mai rauni an yi layi shi bai iya ba da shifta da zai yaro ne bai iya ba da shifta wanda aka ce wa ba shi sai a sa wani ya ba da shifta an an san mazai kuɗi waje kaza an sai mai an cika yana da miliyan ta an karɓo ba shi miliyan sai an sai mai fili kaza kaza kaza a wani bayan gwamnuwa ya zuwa bai ya gwamnu a wani ayat sabi wa an yi mai tafuwa ko kuma shi wanda ake bi bashin bai ma iya ba da yallaye yana rashin daidai ne aukalin da luga ko kuma jahili ne da wannan luga larabci da larabci aka ce a ba bai larabci ba aula wani dalila ko makamancin wannan faliyan min waliyu to waliyi ne sai ya ba da shinta shi ne mutu wali amri majalincin lamarinsa na walidin ubanai sai ce ni uban zai da na karɓi miliyan ɗaya na annabakan wa wasiyin ko wasiyi dai wa ƙayyinin ko kuma ƙayyin ɗin su ƙayyin kamar dacci da su unguwa uba bai da uba uban shi ya rasu bai da wa to sai a samu ƙayyin dacci wanda zai tsaya da lamarin ne da an ce wa za a gani lamarin wani wa za a gani ta ce ai muna da wani ƙayyin shi ne tsaye ga lamarin wani eh a dacci ne wa mukallimin ko kuma mai tahinta bil adl shi waliyin nan ya bada a ya bada imla'i bil adl da adalci amma wasaci dole wasaci du shahidai wajen illahi shi ma ko wajen kirada ko salamin nan wasaci du ku nemi ku kama shaidu alal daili in za ku ji bashi wasaci du shahidai ku kama shaidu mutum biyu shahidai ni shaidu biyu min rijalikum ko maza baligin musulmina kuma ba da gaske musulmi al'ahrar kuma ɗiya ba bayi ba bai da ya kuna idan shaidun nan biyu ba su zama rajulai ne maza ba an gasa samun maza biyu ba rajulun a samu namiji ɗaya ba ba a tare da mace biyu ya shaguna sai su shaida cewa wane ya karɓi miliyan ɗaya gaban shaidun zaidu da abu ko gaban zaidu da Laila da Salma da makar zauna mina shuhada'i waɗanda dai kun yarda da su mina shuhada'i na ce da dini saboda addininsa wa adalabi da adalcinsa wa ta'azzubin da ta to idan kika mata sai kuka ce wani a gari wa ta'azzubin da ta mata da kuka kawo biyu abin da ya samu ka ce mace biyu an ka dinga idahu ma saboda ko da ɗayan ta manta ihidahu ma ɗayan ba su da kira da tunar da alokara ɗayan ba ta manta kula gare ko da gudan sai kira shaidun wane gaban wane ya karbi miliyan ɗai ni ke ku wanda ke mace o ba ta kula da mutuwa shi da an ka bin lai dawo ma saboda ko da ɗayan su ta manta to ya dawo ma ɗaya wato da kiran wato da kiran zai da tuna yadda al'ukura ɗaya a sha da shaidu dai wala ya makantu ki idan ba su da an kira su idan ta abu da shahada da ɗaukar shaidu a biman shaida a kafa shaida an yadda da su ولائها دبال إجا ولا تسعبوا sannan kada ku ƙosa an tattuhu na rubutu kada ku ƙosa an tattuhu in rubuta bashin da aka ɗauka kabiran ƙarami ne au kabiran ko babba mun ce miliyan ɗaya sai zan bashin dubu biyar ne kan ku ƙosa ku ce ai zan dubu biyar ban san ku da an ku ta kabilan kaɗan ne au kabiran ko mai yawa ku rubuta shi ila ajali zuwa ajalin da aka yanka zalikum al-kat rubutawa aka tafi ya bi adalci sallah wajen Allah wa qum shi ne mafi daidaituwa da shahadati da ke wadana ya fi zama kusa Allah ya tarta mu ba za mu kokon so ba fi kadar haƙƙin gwangwadon haƙƙin kuɗi a wani adalin ko adalin inda ba sai an yi rubutu ba illa an ta kuna tijaratun sai in illa an ta kuna sai in mu'amalar da za a kulla idan ta dayantu illa an ta kula ta ka sai in mu'amala ta kasance hiya tijaratu sai da sayarwa ne hadiratun hannu da hannu yanzu ne za ka sayi nawa dubu goma ga dubu goma ba ka gina sai ya rubutu ba na receipt wannan receipt ba dole bane tutiyuna ha bainakum wanda za ku kewaya da ita tsakaninku takadi buna ha wanda za ku karba ka ba da kayan kuɗi ka an shi kuɗi wala ajala biya dama ba ajal to fa laysa alaikum jinah shi ba laifi gare ku Allah ta kuwa ba sai ku rubuta ba amma wa shiru ku kafa shaidu dai idan ta baya to in kun kulle shi ne fa innahu alfa alfa ya bi tunkuɗewa da yabtila daga zamani wa hada wannan wa ma qablahu da wancan amuran ne musabi ne wala yudarra katibun kada a cuta jama mai rubutu wala shahidu ko shaidu sahibul haqqi mai haƙƙi mai kuɗi wa man alaihi da wanda kuɗin suka kai ne wanda za a ba kuɗi da wanda ya ci bashi ita hadisin a canza a wurin na min shahada ko a ci kawo shaidu wa in tab'alu in kun aikata ma bihitum an abin da aka hana ku fa innahu kusukum bikum sakin layi shi ne kurutun alƙa kun fita daga bin Allah wattaqulla ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyi wa yu'allimukum Allah duk wanda ya tsoron Allah Allah zai ba shi ilimi da zuni masalih umurikum zai sanar da ku maslahohin al'amuran wallahu Allah alimun masani ne da kullu shay'in da kowa wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيء وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة وإن يكتمها فإنه آثم قلبه والله لما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير وإن كنتم على سفر إذا كنا حال كبيرة وتداينتم بك شيء معاملة لو كنا جدابا za kuna kan hanya za ku tafiya walam tajidu katiban ku ba samu marubuci ba farihanun sai ku ba da jingina makabuza wanda za a karba ka hanya ne kana neman rancen dubu ishirin sai ce ni ba zan ba ka ba idan za ka bani jingina ba ni yanzu ban da wata waya wannan waya dubu ɗari ɗari to ka bani ita ya riƙe ta zamo aminci cewa kuɗin kuɗi na dubu ishirin na hannunka ko kuma an kurba wani ya ci kuɗin wani idama an kaso shi ne sai a ce za a kulle shi kuma kuɗin nan ƙila sun kai miliyan biyu kuma babban mutum ne to sai ya shigo wajen babban mutum wani ka taimake ni ka bani miliyan biyu sai ce a wani ban ba ni miliyan biyu wannan lokacin ina motar nan taka ta miliyan goma kawo ta gareji na in aji rata duk kafa ne zan baka miliyan biyu to wannan motar miliyan goma da ke hannu na kaga jingina ba zan ba ba amfani zan yi ita ba kaga shi dole ya nemo miliyan biyu da biya ni zan kuɗin shi in ya ki biya kuma in kai karar shi nan gaba in ajali na ta zuwa har a kai kotu kotu ta kai da mota ta ba da kuɗi na mota miliyan goma kila in an yi gwanjon ta tana miliyan uku sai a bani gwanjo ne sai a bani miliyan biyu a maimai da miliyan ɗari dama kwanto a daga abu abin miliyan goma sai na mai sai miliyan uku kasa na adam da son banza yanzu a kai shi haka ake gwanto motar dubu ɗari biyar in za a yi gwancantar gwamnati ba ta wuce naira dubu biyar haka suke ofis motar miliyan biyar yanzu ma'aikatan gwamnati sun san wannan sakon motar miliyan biyar kilo ta aka batta tayoyi sun ka fashe in za a yi gwanjanta naira dubu hamsin za a yi mutum gwanjanta fare harin makabuza fare harin ya karbi jingina fare harin jingina makabuza abin karba ta sauki kula da wanda za ku samu aminci da ita fa ina mina ba abukun balan in sashi ya amince da sace addain amin almadi mai kudi ya amince ma wanda ya ci bashi alhaki ga haƙƙinsa falam yartahin bai ba da jingina a wani tsakanin da ke ba magana jingina wa da kace makan ala dina miliyan biyu ga mota ta ta miliyan goma a wani gaban mota hannunka yaushe za ka biya ni a to gaskiya kai na da sabo shekara ba komai Allah ya mutu alladhi tumina wannan da aka amince ma wa almadi an ba shi bashi fali yu'addi amanatu ya ba da amanar sa shine daina ku bashi na da miliyan walittaqi Allah rabba ki ji tsoron Allah ubangijin sa fi ajaihi cikin biyan kuɗin nan wala taktumu shahada kada ku boye shaidu ya ku walanda aka ajiye shaidu idan zuritu ne ka maka in an kira ku ku boye ومن يكتب wanda ya boye shaida fa inna hu shi'atun qalbu zuciyarsa ta sami Allah kusa an kebanta zuciya da suke da ambato da annahu mahallu shahada dai ita ce bakiran shahada wani annahu domin ita kuma idan asima in aka ce zuciya ta yi laifi ta bi abu gairuhu wani zuciya ta ji fayu aka bani alaihi fayu aka bu alaihi za a yi mai azaba mu'aqabatul asib asibi na irin azabar da za a yi masu laifi inda fil jasadi mutakan akwai tsoka a cikin jiki da za ta lo har in tai kyau fa lo har ta lo kullu jiki duka yayi kyau wa idza basalat in ta baji fa ta da ta kullu jiki duka ya baji ala na awwal al qalb wallahu allah alimun masani ne da ma ta amalu da abin da kuke aikatawa la yakfa alai shay'un wani abu bai koyuwa ga allah ma fi samawati wa ma fi al abin da ke cikin samai da kasai lillahi na allah ne wa yatubu ma bi anfusikum idan kuka bayyana da abin da ke cikin zukatan ku mina su'i na mugun abu wal adli ko adalci aw ku ko kuka boye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi da shi wa kiyama fa yaqulu liman yasha Allah zai gafara ga wanda ya so wa ya'zibu man yasha Allah ya azabtar da wanda ya so wallahu Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa kowane Thank you. Amen.